أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah godiya da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami al'imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'i inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan kabira ta biyar ƙarshenta kenan yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a kan kabira ta shidda a darasinmu na goma sha biyu mala yake cewa alkabiratu sajisa kabira ta shidda yake yake fada cewa ifqaru yawmin min ramadan bila udhr za ta mana magana ne akan mutun ya sha azumi da gangam a wasu ranaku na watan ramadan ba tare da uzuri ba iya daga cikin manya-manyan laifi a mu sani cewa dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta mana wajibi ne ma'aikata shi a duk lokacin da muka saba dukkan wani abu na farilla wanda yake a kanmu to a wannan lokaci mun aikata babban laifi daga cikin manya-manyan zunuba idan muka ɗauki arkanul islam guda biyar na harko kalmar shahada na biyu sallah azumi zakka da kuma hajji wa'annan rukunne ne na musulunci saba guda daga ciki kinyin guda daga ciki da gangam ba tare da uzuri ba kabira ce daga cikin kaba'i don ita kalmar shahada warware ta mahuta ne daga musuluncin baki daya mun gani a baya magana akan shirka mun gani magana akan sallah hakanan magana akan zakka yau kuma insha Allah ta'ala za mu je magana akan azumi to shi dai azumi wata ibada ce mai mahimmanci wadda ta samu asali tun a shar'o'i da suka gabata idan muka ɗauka addini na masihiyya tun lokacin annabi isa alaihissalam ko kuma tun kahin shi ma maryam alaihissalam ta faɗa a lokacin da ta zo da annabi isa a hannunta mutanenta suka tambaye ta anna laki hada suka tambaye ta daga ina kika zo da wannan ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kana ta ummuki bariya anan sai take ce musu inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya sai take cewa yau na daukin ma na yi alkawalin yin azumi yau kenan ba zan yi magana ba kenan kaga a nan ta fasara a saun da cewa kamewa daga yin magana kenan shine kamewa daga ci da sha da kuma dukkan abubuwan da suka shahi muharramat wannan shine ake ce ma azumi bayan haka nan shi azumi ana daukan niyyar shi tun kahin alfijir ya keto na ranar da za ka ɗauki azumi za ka ɗauki azumi cewa kayi niyyar yin azumi a wannan rana ba za ka ci ba za ka sha ba har sai rana ta haɗa tukana ka yi buɗe baki kuma ita wannan kamewa daga ci da sha da maganganu da kalle-kalle da hakanan kusantar iyali duka wannan abubuwa ne wanda suka kasance haramun da aka hana a lokacin da ake cikin yin azumi to shi azumi an fallanta shi a shekara ta biyu bayan hijira bayan hijira daga makka zuwa madina manzala sallallahu alaihi wasallam suna tare da sahabbai a lokacin shekara ta biyu aka shar'anta musu yin azumi kenan manzala sallallahu alaihi wasallam yayi azumi guda takwas a zaman shi na duniya kuma wannan azumi sahabbai sun kasance sun koyi karantarwa daga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa idan watan ramadan ya zo yana ɗar mai tsatsan shi yana mai da hankali wajen ibada kuma haka su ma suka ringa yi kuma aka rawaito mana hadisai masu yawa a ƙarƙashin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan wata albarka yake cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum hakanan tun kahin nan Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ya kun da ku imani an fallanta muku yin azumi kamar yadda aka fallanta ma wa'anda suka gabace ku to anan muke fahimtar cewa lalle azumi farilla ne wajibi ne ga dukkan musulmi matukar babu wani uzuri to dole ne a dauki azumi to malam sai kawo mana yace yana daga cikin manya-manyan zunubai ana zaune lafiya a watan ramadan kurum haka nan kake yin azumi ko kuma kawai ka karya azumi hadisai sun zo daban-daban wanda suke magana akan hukuncin wanda ya irin wannan ɗaya daga ciki wanda ya kusanci iyalin shi a rana ta yin azumi azumi na farilla iya daga cikin kafarar da zai shi ne azumi sattan to kaga wannan ke nuna maka cewa abinda aka sanya mashi kafara irin wannan mai yauni shi ke nuna maka cewa lalle barin shi da gangan ba karamin zunubi ba ne sai male ya fara da aya ta alkur'ani mai girma ke cewa qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ya ku wa'anda kuka yi imani an fallanta muku azumi kamar yadda aka fallanta ma wa'anda suka gabace ku la'allakum tattaqun ko za ku yi imani ko za ku yi samu takawa Allah ya ce ayyaman ma'dudat wasu kwanakai ne kididdigaggu kwana 30 faman kana minkum maridan wanda ya samu kanshi ba shi da lafiya kuma azumi ya kama a cikin watan ramadan ya ce awa ala safari ko kuma yana cikin balaguro fa'iddatun min ayyamin ukar to sai ya rama wannan azumin a kwanaki wanda za su zo a gaba kenan bayan azumi kenan wanda yake nuna maka cewa diyan da dai aka je aka zo wannan azumi da kasha a hali na uzuri ma sai ka rama shi barantana ka bar shi da gangan to malumai sun tattauna akan hukuncin wanda ya bar azumi da gangan muta'ammidan sai ibn taymiya al-harrani yake cewa idza afṭara fi ramadan mustahillan lidhalika wa huwa alimun bi tahrimihi istihlalan lahu wajaba qatluhu yake cewa idan mutum da dangam ya sha azumi mustahillan lidhalika kuma ya halatta ma kanshi shan wannan azumin kawai haka nan ya karya kuma da ya karya yana ganin daidai ne kuma yana ganin cewa halaka ne karyawa ba wajibi ba ne a kan shi ya azumi ya ce wa huwa alimun bi tahrimihi kuma ya sani cewa Allah ya haramta a sha azumi da gangam ya san cewa wajibi ne a kan shi sai mala ibn taymiya yake cewa wajaba qatluhu to wanda yi wannan da gangam kawai ya halatta ma kan shi ya sha azumi yace to wannan in ana shari'a musulunci ana iya kashe shi ma yake cewa kuma wa in kana fasikan uqiba an an fitrihi fi ramadan bi hasabi ma yarahu al-imam yace idan kuma ya kasance ya san cewa haramun ne shan azumi amma kurum saboda ganganci da kuma daukan zunubi na babu gera babu saba kurum haka nan ya sha azumi kamar yadda wanda za a tada sallah ya ki tashi ya sallah yace to uqiba za a mai hukuba akan wannan abun gwargwadon yanda shugaba ya gani kenan kaga hukuncin wanda ya sha azumi da gangam kuma yana halatta ma kan shi yin haka ibn taymiya ke cewa ana iya kashe shi dalilin halatta ma kan shi da yi abinda Allah ya haramta kenan Allah ya ce ai kaza kuma ka ce ba a yi kuma ka ce wanda Allah ya ce a yin ba haka bane ba kai ga naka hukuncin to yin haka ka yi karantse a kan wani wata doka ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka ka wuta daga musulunci wannan ridda ne idan kuma ya kasance kawai da gangam ne kawai fasikanci ne lalaci ne to wannan kuma za a mai hukuba gwargwadon yanda liman ya gani yanda shugaba ya gani ya ce wa ƙala ibn hajar alhaitami rahimahullah ya ce alkabiratul arba'una walhadiya walarba'una ba'da mi'a ya ce tarku saumi yaumin min ayyami ramadan wal iftaru fi bi jima'in aw ghayrihi bi ghayri uznin min nahwi mardin aw safarin yake cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai da yana zano manya-manyan zunubai a musulunci sai ce shi ne mutum ya sha azumi a wata rana ta ramadan ya ce ko kuma ya sha azumi ta hanyar jima'i ko kuma wani a makamancin haka ya ce da gairi uzirin ba tare da uziri ba min na hawi maradin au safarin irin uziri na balaguro ko na rashin lahiya ya ce kawai hakanan mutum ya sha azumi ya ce ta wani daga cikin manya-manyan zunubai sai ulama'ul lajinatul da'ima su ma sun yi fatawa akan haka sai aka ce aka tambaye su akan mutum ya sha azumi da gangam sai suke cewa fataral mukallaf fi nahari ramadan fatarul mukallaf fi nahari ramadan min kaba'ir zunub shan azumi alhali ya hau akan mutum misali balagaggen mutum kawai haka nan ya sha azumi yana daga cikin manya-manyan zunubai idan ka ne bi gairi uzurin shari'i idan ya kasance ba tare da wani uzuri na shari'a don haka babu uzuri kawai haka nan ka sha azumi babban zunubi ne iya daga cikin kabira wanda aikata ta yana iya kai mutum gidan wuta sheikh bin baz yake cewa man afdara yawman min ramadan bi gairi uzurin shari'i faqad ata munkaran aziman yace wanda ya sha azumi a wata rana ta ramadan ba tare da uzuri na shari'a ba ya ce hakika ya zo da babban munkari babban laihi mai girma wa man taba taba Allahu alaihi amma wanda ya tuba Allah zai gafarta mishi fa alaihi tauba ila Allah bi sidqi dan haka wanda ya aikata wannan ya koma zuwa ga Allah ya tuba tuba ta gaskiya bi an yandama ala ma mada ya kasance yayi nadama akan shan wannan azumin da ya na baya wa ya azama Allah ya uda kuma ya niyya cewa ba zai sake ba wa ya staffin rabbahu kafiran ya ringa yawan neman gafara a wajen ubangijin shi su dewa wa yi badir bi ƙada'in yawon labi aftarahu sannan kuma ya yi gaugawai rama wannan azumin da shi hakanan ofemin shi ma Allah ya ji kanshi da rahama shi ma an ne tambaya akan wannan sai ke cewa alfitr fi nahari ramadan biduni udhr min akbar al-kaba'ir shan azumi a rana ta azumi ba tare da uzuri ba yana daga cikin manyan manyan zunubai wa yakunu bihi al-insan fasikan yin hakan mutum yana iya kasancewa fasiki wa yajibu alaihi an yatuba ila Allah kuma wajibi ne a gare shi ya koma zuwa ga Allah ya tuba wa an yaqdi dhalika al-yawm alladhi aftarahu kuma ya rama wannan azumin da ya sha imam an-nisa'i ya samu hadisi daga abu umama qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'imun id atani rajulani fa akaza bi dabai wa saqa al-hadith imamun nasa'i yake cewa abu imam abu umama ya rawaito hadisi ya ce musu sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yake cewa hadisi ne ingantacce manzon sallallahu ya bada wani labari mai tsawo akan yana kwance rajulani wasu mutane suka zo sai suka kama shi wasaqal hadis yace thumman talaqa bi sai kama muka muka tayi tare da su fa idha qaumun mu'allaquna bi araqibihim ya ce mushakkakatun ashidakuhum tasilu ashidakuhum daman qultu man haula qala haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim manzara sallallahu ya ce an nuna mishi wasu wanda suke shan azumi da gangam irin nau'in azabar da za su da za su gamu da ita gobe kiyama za a kama mutum a hudu jijiyoyin shi a nade a rataye shi da su jini ya ringa zuba a rataye ga shi nan daga an gane shi an sai na cikin tashin hankali da musiba yake tambaya wane ne wannan aka ce ai wannan wanda suke shan azumi ne da gangan ba tare da uzuri ba kaga wannan yana nuna mana cewa shan azumi da gangan yana daga cikin manya-manyan zunubai idan muka ga mutum yana yi ba ma mu ba mu yi kokari mu tanatar da shi ya sani cewa yana aikata abin da zai iya kashi gidan wuta yana iya yana aikata abin da zai hallaka shi a rayuwa shan azumi da gangan kabira ce kuma zunubi ne babba malai ce wa sabata fi sahihai an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya zo a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bunyal islam ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kenan addinin musulunci baya tsayuwa sai da abubuwa guda biyar guda idan ya kauce ba tare da uzuri ba to musuluncin ka yana iya rushewa na farko shine shahadatu alla ilaha illallah shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammad ma'aikin Allah ne ka shaida wannan na biyu iqamati salat wa iqami salat shine a tsaye da sallah yin ta cikakkiya yin ta a lokaci cika ta yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa ita'iz zakat da bayar da zakka daga lokaci yayi kana da dukiya kuma ta kai a hudda mata zakka to ka auna haƙƙin Allah ka bayar wa hajjul bait da kuma hajji zuwa zuwa ɗakin Allah duk wanda yake da halin ya je hajji to wajibi ne akan shi hajji idan kana da hali kaƙi zuwa kai hajji kamar wanda aka yi kiran sallah ne yana zama ya ƙi zuwa ya sallah duka hukuncin kuɗi ne wa saumu ramadan da kuma azumin watan ramadan to kaga wannan musulunci ya kawo akan wannan abubuwa guda biyar muhallu shari shine saumu ramadan iya daga cikin babban gimshiki a addinin musulunci kin yin shi rusa wani gimshiki ne daga cikin gimshikan addinin musulunci manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man afdara yawman min ramadan bila udhri wanda ya sha azumi da gangam a watan ramadan ba tare da uzuri ba lam yaq lam yaqdihi siyam ad-dahr wa insamu ko da yayi azumi na shekara bai rama mushi wannan azumin da sha wanda ya sha azumi da gangam kai azumin shekara bai rama maka wannan azumin idan Allah ya fallanta maka abu to ba abinda Allah ya so kamar wannan shi yasa ake so a kula kada ka shagaltu ka ringa ganin yin abin da Allah fallanta maka ka ringa yin shi a sakaka ya kasance kuma kana yawan yin nawafil nawafil idan kana yin su za ka samu soyayya ta Allah amma sai bayan ka cika abin da Allah fallanta maka abin da yake wajibi shi ne na harko na haƙƙin da ake tambayar ka shi ake ware nema kai in ya so daga baya ka biyo baya da kuma nawafil abdullahi dan abbas yake cewa allah kara mishi yarda ya ce aral islam wa kawa'idu dini talata yake cewa ka'idodi na addinin musulunci guda uku ne shahadatu allah ilaha illallah wassalatu wa saumu ramadan faman taraka wahida min hunna fa huwa kafirun yace addinin musulunci yana da ka'idodi dole ne ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai allah ka shaida annabi muhammad ma'aikin allah ne na biyu ka yi sallah na uku ka yi azumi wanda ya bar ɗaya daga wannan hakika kafiri ne ɗaya daga cikin kabari ka kafirta ya ce na udu billahi min zalika muna roƙa allah ya tsare mu daga haka wannan a takaice kenan abin da ya shahi wannan kabira na shan azumi da gangan a wata na ramadan ba tare da uzuri ba kabira ce babba zunubi ne babba sai a kiyaye kuma iya daga cikin abubuwan da suke nuna ikhlasin mutum azumi idan mutum ya ga dama sai ya laɓe cikin ɗaki ya ci abinci ko ya ci wani biskitin shi ko sha ruwa a ban ɗaki ko na makamancin haka amma za ka gani ko a ban ɗaki ne idan ruwa yana nema ya huce ma mutum yana kokarin sai ya huto shi kaga wani yana nuna yana nuna kiyayewa da kuma yi saboda Allah malam sai yake cewa al-kabiratu sabi'a kabira ta bakwai fi tarkil hajj ma al-qudrati alayhi wanda ya bar aikin hajji alhali yana da ikon ya tayi hajji ba ka da wani uzuri idan Allah baka dukiya ta tahiya ta yin aikin hajji to baka da wani uzuri wajen Allah a gobe idan ya tambaye ka bisa baka yi ba baka da wani uzuri da zaka bada idan ya baka dukiya magana ta tare idan baka yi ba fala ta ruman na illa nafsa kamar da muka faɗa a baya in yake da lokacin sallah yayi ka ki tashi kai sallah ka ce ba a kiraye ka bane akwai wanda zaka ji sun ce ai ba a kiraye su tabbas komi da zaka yi a duniya ko ma menene Allah ne yake kadarta maka yi shi kuma Allah ne yake sahale maka yi shi amma kuma an baka irada wadda ita za za ta baka dama damar tasarrufi kan rayuwarka yanzu kai ne zaka ga dama ka yi tsaye kai ne zaka ga dama ka zama kai ne zaka ga dama ka ci ko ka sha in ka dama ka ƙi kaga wannan Allah ya baka wannan dama ta kai ko ka ƙi to idan ka ƙi da gangam kawai hakan kuma kana da dama ka yi to ba ka da uzuri a wajen Allah ka aikata babban zunubi قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ناتيوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله سبحانه وتعالى يكتوا أكم متاني حج الله فلنتا أكم متاني ين أيكين حج دو وندا يسام دامة هي دامة هي كما شيني لا هي شيني دوكيا ko kuma wani ya biya maka duka yana daga cikin damar tahiya idan wani ya biya maka akwai na zai gani saboda rishin tunani wai ka ji mutum ya ce idan aka biya mai hajji gara a ba shi kudin kaga wannan rishin tunani da rishin sanin inda addini ya sa gaba wannan dama ce ka samu wadda mutane dubin ne musu same ta ba to kai allah taimake ka same ta ina dalili zaka zaka bras da wannan damar kaga yanzu wanda aka biya mai hajji wannan uzuri wanda ake magana akan shi ya kawo akan shi shi babu uzuri a tare da shi lahiyar kalau bakka da matsalar komi sai aka ce maka ka tashi ka je ka yi hajji an biya maka to ka gama nisa da ilahi sabila ta tabbata akan ka kai ka samu istiqa'a to sai ka yi tahiya to wannan kin tahiyar da kai ba ka da uzuri a wajen Allah kawai ka ki yin farilla wadda Allah ya dora maka dan haka idan Allah ya taimake ka wani biya maka aikin hajji to ka ta yi aikin hajji ka je ka sabki eh ka je ka yi aikin hajjin ka sabki wannan shi ne abin da yake kanka na farilla kuma allah taimake ka samu damar yin haka ina hata an gane na sai yake cewa waƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yana fada yake cewa man malaka dan wa rahila tablugu hajju baitillahi alharam wa lam yahuj fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mallaki guziri wa rahila da kuma abin hawa wannan ana magana a lokacin su manzala sallallahu alaihi wasallam kenan a lokacinsu shine mutum ya samu guzuri kuma ya samu abin hawa misali doki ne ko kuma me ake ce mishi ko kuma raƙumi ne har jaki ma a kuma tsaye a sama ko alfadari kenan duk wanda Allah ya taimake shi ya samu wannan kuma yana da guzuri to manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya samu wannan yake yin haji fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan ya ce ba matsala ba ne idan ya mutu bai hude ma ko ba nasari me yake nuna maka kama mutu ba musulmi ba duk da inda ya kasance har ka samu dama ka ƙi to kama mutu ba musulmi ba so da baka da bambanci da su Allah ya fallanta maka baka ce baka yi su ma Allah ya ce musu ayi musulunci suka ce ba sai to kai ma Allah ya ce kai haji kuma ka mallaki abin da zai zai taimake ka je kai hajjin kaki don bambancin ka da su babu wani bambanci hakanan sallah hakanan zakka hakanan azumi sai karanta sai yake cewa wa zalika li anna Allah ta'ala ya qul saboda Allah yana faɗa na cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila saboda Allah yana cewa akan mutane yin aikin haji duk wanda Allah ba shi dama yi kenan duk wanda Allah ba shi dama zuwa haji wajibi ne ya je haji wa qala umar bin al-khattab radiyallahu an yace laqad hamamtu أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدى ولم يحج falyadribu alaihim aljizya wa ma hum bimuslimin umar bin khattab yake cewa na so in aika mutane zuwa ga wa'annan gari ruwa na musulunci aje a bincika mana a duba kullu mallahu jada duk wanda yake da dama shine yake ni da jada duk wanda yake da dama ta yin hajji walam yahujj kuma bai hajji ba falyadribu alaihim aljizya to ya dora musu karo jizya su ringa biya wa ma hum bi muslimin yace saboda ba musulmai bane ba haka Allah ke faɗa yake cewa hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun suwa ake dora ma su ne waɗanda ba musulmai ba idan aka je garin ku aka ce ku musulunta ku kwaje musulunta sai a ce to ku sani cewa za ku ringa ba da jizya kan bacin kin musulunta ku to idan kun amince a haka shikenan ba a yaƙe ku ba idan kuma ku ki amince za a yaƙe ku to wanda ya kasance yana da dama ya hajji yake zuwa ya hajji to za a dora mishi jizya ya dinga biya umar yake cewa saboda ba musulmi bane wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi dan abbas Allah kara mishi yarda yake cewa ma min ahadin lam yahujja wa lam yu'addi zakata malihi إلا سأل الرجعة عند الموت فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار قال وإن ذلك في كتاب الله تعالى عبد الله بن عباس yake cewa babu wani daya wanda zai ki yin haji ko kuma ya ki ba da zakka ta dukiye shi yace wannan mutumin idan ya mutu ko kuma idan ya zo mutuwa sai ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maido shi faƙila lahu sai aka ce ma abdullahi dan abbas innama yas'alur ruj'a al-kuffar ai babu masu neman a maido su duniya sai kafirai yaya wanda bai yi hajji ba bai bada zakka ba zai ringa nema a maido shi idan ya zo mutuwa sai ce musu ku ajiye hankalinku ai wannan magana da ne a cikin littafin Allah take sai karanta musu yake cewa wa an fi ƙomin mara zaɗanakun min ƙabali an yi a tiya ahada kumul maut Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ku bayar abinda Allah arzita ku min ƙabali an yi a tiya ahada kumul maut tun kahin ɗayan ku mutuwa ta cin mushi fa ya kula rabbi sai ringa cewa ya ubangiji na laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin yake zai rinka cewa ya Allah inda a ce an jinkirta mun zuwa ga wani ɗan lokaci kaɗan idan aka jinkirta mun ya ce fa'asaddaka sai in bayar da zakka sai abdullahi na bada sai ai u'addis zakat yana nihin in bayar da zakka inda an jinkirta mun wa akun min salihin in kasance daga mutane nagari ai a hujja kasancewa ta cikin mutane na gari shine bi ma'ana in je in yi aikin hajji kenan idan mutum bai ba da zakka ba bai yi aikin hajji ba kuma yana dama ya yi haka allah ba shi duke yin haka idan ya zo mutuwa zai ringa cewa ya allah ka jinkirta min wannan mutuwa tawa zuwa ga wani ɗan lokaci ɗan kaɗan in bayar da zakka kuma in je in yi aikin hajji ya ce wa lan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun sai dai kashi Allah baya jinkirtan marai lokacin da aka yi da mata idan lokaci ko ta iya ake وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أي وما كان وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله idan allah ya kadarta lokacin mutuwa ya yi to babu wanda ake jinkirta ma lokaci yaro ne babba ne tsoho ne sarmayi ne mace ce namiji ne ko ma wane ne babu wani wanda zai ce daidai shekarun shi ai ba sa mutuwa a akwai wanda aihuwar shi kenan zai mabar duniya akwai wanda kahin ya kai shekara bakwai ya dai wani sarmayi ne nawa abokanka suka rasu kana sarmayi nawa abu ne wanda baya lissafuwa ne kenan kaga ita mutuwa ba lokaci gare ta ba kuma idan ta zo Allah ba jinkirta ta to idan Allah dora maka abu kai kokari ka sauki tun kafin wannan lokaci yayi idan lokaci yayi ba a jinkirta ma kowa kuma babu wani saboda imanin shi saboda imanin shi da tsoron Allah shi a ce ba zai mutu ba tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai magana ka tsari innaka mayyitun wa innahum mayyitun a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu magana ta tsari babu wani halitta wanda yi soyuwa a wajen Allah kamar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wataala ya amsharan shi to tunda kaga ya tafi magana ta tsari walau kanatid dunya tamutu tadumu bihayyiha lakana rasulullahi hayyan baqiya inda duniya za ta bar wani rayayye ɗaya to da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sai mala yake cewa almotu ta ati fujatan wal qabr sunduqul amal ara ahli al qusur idha umitu banu fawqa al maqabir fi sukhuri abu illa mubahatan wa fakhran ala al fuqara hatta fi al qubur wani yake cewa walau ishta alfan thumma alfayn ba'daha yake cewa inda za ka shekara dubu ka sake wata dubu ya ce yauman yauman wata rana za ta zo sata zuru ilil kabari za ka kasance cikin kabari ai a kabari ya ishi mutum wa'azi duk wanda yake da tunani yake da hankali duk wanda yake tunani yake da hankali ya san me yake yi idan ya kalli inda ake sa mutum a ƙarshe ƙarshen nan ne ƙasa ce za a buɗa a yi rami ɗan ƙarami daga ciki a nasa ka a sa itatuwa a rihi abin ne da ƙasa kowa da yi shi nan ne ƙarshen duk abin da za ka yi a duniya an ƙare kawai ƙarshen nan gidaje ne kadan da ginawa na alfahari gidaje na aljannai ƙarshe ne a ƙasar wannan zaƙari baka da komi gidan ma baka mallaka ba da wancan wanda ya mallaka da kai wanda bai mallaka ba duka gidan na ƙarshe ƙasa ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra in dukiya ce ƙaru ne ya tafi kai ƙarun bai kai ma na murudu dukiya ba kuma duka an gaga masu basu kai annabi suleiman ba ƙarshen tsoron allah ai annabi ne ko to annabi suleiman ma ya tafi haka ƙarunan shi ma ya tafi a matsayin shi na arni haka na marudu in kuma tsoron allah ne ga sunan kuma ga manzan allah kuma ga sahabbai in talauci ne kuma akwai suma da yawa kenan kaga ba zaɓe ba ne ake a kowa ne kowa ne to matuƙar wannan ita ce sunna kauniya ta ɗan adam idan ba ka so ka mutu kawo magana ɗaya ce kakka zo duniya kawo shi ne kaɗai maganin mutuwa kar ka zo duniya amma daga ka sanyo kawo ka ciki to magana ta ƙare wallah sai ka tafi to don haka wanda yake tunani irin wannan kuma wanda hankalin shi zai karkato kan wannan to ya mido hankalin shi jikin shi duk abin da Allah ya dora mashi na farilla a aikata duk abin da ya kasance wajibi ne akan kai kokari ka sauke shi a lokacin da ka samu damar yi yi so da ba ko da yaushe damar za ta zo ba Allah baka dukiya kayan Allah amshe dukiyar shi ba razaka Allah baka dukiya kayan Allah amshe dukiyar shi je kashi Allah baka dukiya ka hanya amshe isa raka ikyauta izumunci da ita wannan shine cikakken hankali wannan shine cikakken hankali mala sai ke cewa kila fi matajibu zakat qala bi mi'atay dirham wa qimatuha min ad-dhahab qila fi ma yujabu al-hajj yace li zadin war rahila wa an sa'id bin jubair qala mata li jarun musirun lam ya hujj falam usalli alaihi sai ake tambaye abdullahi dan abbas idan mutum ya mallaki wata irin dukiya ce zakka za ta hau kanshi ya ce idan yana dirhami 200 wa kimatu ha min dhahab sai a auna kimata da zinari ya ce to ita hajji fa menene mutum ya mallaka hajji za ta zama wajibi a kanshi a lokacin su can kawai kana da guzuri kana da abin hawa mu kuma a yanzu kana da kudin jirgi kuma kana da wadata a gidanka wadda in ka ta yi ka dawo ba za ka matsu ba bimana ba za ka kankare duka abin da kake da ne ka bada idan kasance bakin gwalgwado kana da abin da kake da za ka yi rayuwa kuma ga wani ƙari a kan wanda kake da to ka bayar ka ta yaji ka bayar ka ta yaji ba ka san ba lokacin da mutuwa za ta zo mazala sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya ta haji ya dawo zai dawo kamar ranar da aka aihe shi ba za ka dawo ba kada zunubin komi fes kake ta tas amma ne idan ka yi ta da ikhlasi kuma babu arrafsu babu alfusuk ba kai ba zalunci ba kai fasikanci ba ba kai abubuwa na banza ba duk abin da aka haramta aikin hajji ba kai ba kuma ka yi saboda Allah kana so Allah baka ladan abin to duk wanda ya yi wannan zai dawo kamar ranar da ma'ayyaci ta ayyaci me kake nema a duniya wanda ya huce a ce Allah ya gafarta maka wallahi babu abin da ya yi wannan a ce yau Allah ya gafarta ma kominka manzala sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin babban ni'imar da Allah mishi da Allah yake ce mishi li yaghfiraka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah zai gafarta maka abin da kai a bada abin da zaka yi iya daga cikin babban ni'ima wannan Allah ya gafarta maka idan Allah gafarta maka za ka samu yardar shi idan ka samu yardar shi ko magana ta ƙare ya ma hi ƙarfin gidan aljanna saboda Allah ta wa ridwanu min Allah akbar yarda Allah ita ce mafi girma akan komai don haka idan Allah baka dama dan uwa kada kai wata wata ka je ka sarki muna fata Allah ba mu dama mu ma mu je mu sarki kada ka rubuta da wannan maganganun na tasha na shirme wai mutum ya ce in aka biya min ya ce a a ba shi kudin ta yi da kudin in allah kadarta ajalin karen da sati biyu ne ma kana tahiya tana wacan maza ka mutu ba shi kenan ba ko ka ta yi ka dawo kenan ajalin ka yanzu alhamdulillah sai a ba kudin ka kasitinsu sai a ba kudin kasitinsu ko a ba kudin wani sati ko ne don ware ka eh ko su lalace nawa aka yi ga kudin naka amma ba yanzu sun lalace sai ka rasa mami ya aka yi suka watsa Allah ya kama ka akan wani na sai mala yake cewa alkabiratu thamina sai kabira ta takwas kenan bayan mun kare da arkanul islam barin su da gangam yanzu kuma za mu shigo kabira wadda ta shahi haƙƙi na iyaye Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul isra ya ce wa ƙadara buka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwalidai ni insana Allah subhanahu wa ta'ala yana maka wasiya kuma ya ɗora maka cewa kada ka bauta ma kowa sai Allah wa bilwalidaini ihsana kuma iyaye ka tutata musu malamai suke cewa abin da yasa aka gama bauta Allah shi kadai da kuma tutata ma iyaye saboda a matsayinka na dan adam duk wani abu a rayuwarka babu wanda ya maka shi in ba Allah to kada ka bauta ma kowa shi a kuma cikin mutane haka nan ba wanda yi maka abin da iyayenka suka maka sai Allah ya ce wabil walidai ni ihsana iyaye ka kyautata musu kyautata ma iyaye wajibi ne farilla ne barin yi zalunci ne kabira ce babban zunubi kuma musiba ce wadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani zunubi wanda Allah ke gaggauta kama mutum idan ya aikata shi tun a duniya kamar zalunci da kuma saba ma iyaye saba ma iyaye ba sai ya zo wata ran ba a baki ko a aikace a ka ringa yin abin da ba sa jin daɗi a ransu ba su kama ba kawai ka ringa yin abin da su ba sa jin daɗi iya daga cikin shiga haƙƙinsu so da kana musguna musu suna ji a ransu cewa ba sa jin daɗin abin da kake yi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'in da Allah subhanahu wa ta'ala bai sa masa hijabi ba addu'i guda uku ne wanda aka zalunta idan ya ce maka Allah ya isa to babu hijabi kai sai Allah ke amsa idan iyayenka suka maka addu'a ta alkhairi ko kishiya haka kai sai Allah ke amsa haka nan ɗan balaguro idan ya ɗaga hannu ya addu'a kai sai Allah ke amsa shi yasa ake so iyaye a koda yaushe bakinsu idan ɗansu ya yi wani abu na kuskure ya saba da cewa allah shirye ka gwalgwadon zage-zage da hada wanda zaka je bakin kai kurce ka furta maganar da ba ta yi daɗi ba ka saba da cewa allah shirya ka karka je ka hudu magana marar daɗi ta hwata na wani abu na sharri daidai amsa addu'a ne kuma amsa shi kenan kuma ɗan yi da lalace maka walau yi ajiyarullahu linnasi sharras ta ijalahun bil khairi laƙudiya ilayhin ajalu da haka sai mun kiyaye haka allah ke cewa imma ya balu ganna inda kalkibara a haduhuma aukilahuma fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima yake cewa ai la ta kullahuma idza kabura wa asli yake cewa kada ka wadi wata magana ko mun kankantarta a gare su magana mara ƙarfi a lokacin da suka yi girman da suna buƙatar taimakon ka da tausasa musu da za ka yi idan suka kai wani mataki na tsuha za su ringa maka abubuwan da za ka ringa ji ba daɗi za su ringa maka rigima za su ringa maka yawan hada da sauransu wani lokaci ghaflatu salihin take kama su shine me wani lokaci ana samun wani dan abubuwa na mantuwa wani lokaci har da abubuwa na sharifta idan abin ya game da rashin lahiya ga su ha ga rashin lahiya sai gani kwamfartama wani iri to idan suka kai wannan hali to ka tana cewa kai ma lokacin da kana jariri haka ki kuma haka suka kula da kai to kai kokari ka tattale su a wannan lokaci yace wa yambagi an tatawalla khidmatuhuma ma tawalliya min khidmatika abinda yake kanka shine ka dauki yaunin hidima a gare su kamar yanda suka dauki yaunin hidima a gare ka ba sai an gaya ma kowa ba irin hidimar da iyaye suke yi da kai ba wanda yake bukata sai an gaya mashi kawai ya buɗe idan shi ne ya kalla baka bukata ya kasa farko raktar zaka ga cewa ga iyayenka sun makaza sun makaza a daga katuno ya katuna wasu abubuwa ga sanan kaya guda bisa ruwa sun mini kaza sun mini kaza sun mini kaza kuma su fasa su ne suke tare da kai ba sa bukatar komi a tare da kai ba sa jiran komi a tare da kai ba ruwansu da za ka musu ko ba za ka musu ba su kawai allah ya sa musu san ka a ransu kuma suna so su kula da kai su ka ji daɗi su ne jin daɗinsu su ka kana dariya to alhamdulillah su hankalinsu ya kwanta ganin ka kayi adibi to su alhamdulillah kamar su sun yi adibi ne a mu alhamdulillah zaka ji suna cewa rayuwa alhamdulillah rayuwa da albarka yara sun ci gaba sun yi kaza sun yi kaza sun zama nagari ka zama nagari mai daukan hidima a gare su ba tare da jiran wani abu ya ce ala annal fadala lil mutaqaddim wa kaifa yaqa at-tasawa yace kuma fadala tana ga wanda ya fara kenan kan ma ka ringa tunanin cewa ka musu abin da zai kasance daidai da abin da suka maka ka yi kaɗan ka musu abin da suka maka kada ka yi tsammani duk abin da za ka musu daga baya ai yanzu ka biya ko yanzu ka yi daidai da su ba abin da ka yi ba kama harcen sau ma kai dai ka yi allah ya ce ka yi kuma allah yana gani kana yi ka yi da zuciya guda kuma ka yi kana so ka yi kakkarin da ɗauka cewa kai sun takura mini sun matsa mini sun dame ni deranje na ake yi an dame ni a gida duk abin da nake samu su suke talauta ni su suke mini kaza to duk lokacin da kake jin irin wannan to ka sani cewa ka zama aqul li walidai ba mutumin kirki bane kai ba mutumin arziki bane kai a duk lokacin da kake tunanin cewa iyayenka sun takura maka duk abin ka in ka samu su suke amshiya ko kullun suna kira a basu kullun a basu kullun a basu ina kai ina wannan tunanin shedan yana zo maka da wannan tunanin i a'udhu billahi ka kawar da shi ka yi kana jin daɗi kana so ka musu haka ake so kana murna kana so a ce ka kula da su haka ake so ka zama ɗana gari ya ce wa kada kana ya milani a za ka raji na hayatar wannan iyayen sun kasance sun ɗauki dukkan wasu abubuwa na rashin daɗi wanda ka musu me suke fata suna fata kai ka rayu kai rayuwa mai daɗi misali za ka hana su barci ba za su buge ka ba za su ba kashi ba ƙoƙari suke su san miye matsalarka ƙoƙari suke ka samu kai barci ka huta ka musu kashi ka musu hutsari in ka fara girma ka fara rigima ka ɓata musu wannan ka lalata musu wannan ba wanda za su gaya ma ka taba ji an ce wani ya kai karan ɗiyan shi saboda sun takura mai a gida suna lalata mai kayan shi babu babu duk mai hankali kai ba a ma taba yi ba yanzu ko su turawa da suke lalata tarbiyyar ɗiyansu ta ɓangaren ma'amalar su da yaransu ai su da kansu da gidaje suke na dama suke na dama suke saboda ka bata sun dauki wani wata dabi'a sun bata yaran daga ya dan ware wayo sai ka ji ya ce je ku neman ruwa na san yanci na baban ka zagaya maka san yancin ka mamma ka zagaya maka san yancin ka dan ta ce kakkai kaza kai kaza ka ce ka san yancin ka abinda ga dama zai kai ai na kai jizuitan abinda na ga dama zan yi abinda nake so zan su ma na dama suke saboda abu ne wanda ya kai su wani mataki wanda daga baya suna bukatar taimakon yara amma ba sa taimaka musu akwai wata zahira da suke yi wanda kuma wani lokaci wasu na musu uzuri turawa sun yi kireyen wani maison de retraite wani gida na lattijawa idan iyaye suka lattijantaka sosai ya dauke su a kai su can aji to idan muka kalli irin rayuwarsu irin wada'in da suke rayuwa a cikin shi in ka dora rayuwarsu kullum buge-buge ne babu lokaci kullum daga wajen wannan aikin awa biyu an te wancan aikin an yi awa guda an te wajen wancan aikin an yi awa guda zai ka ɗan lokacin da za su dawo gida ko su zamna ba sa komi ba lokaci da yawa ba ne ba wani lokaci hedare shi ma sun taya wace wacensu na bagiyar basa to idan suka kasance rayuwa haka suka tashi da ita har suka kai inda suka yi yaran su ma yaran irin wannan tsarin za su tashi da shi babu lokaci ko yaushe ana can ana can ana can to idan ya kasance ya iyayen suna gida su kuma sun ke wajen aiki su kuma sun yi tsuhon da suna bukatar taimako to masu hankalinsu ne masu ɗan imani imaninsu irin nasu su ne suke hankali su ce bar su ɗauke su je su biya kuɗi a ringa kula masa da su a can wannan hau masu dama-dama ne idan an kai su can hisirin kai masu yara lokaci zuwa lokaci a ringa kula masa da su saboda su babu bisa zamna a gidan bare su kula da su saboda in suka zamna kuma in ba su yi suka yi aiki wa zai ba su abinci wa zai ba su to wannan shine filozofin shine tunaninsu shi sa aka buɗe musu wannan kankin suke kai su to yanzu kaga su sun ma kansu masu hankalin sun ma kansu wannan dubara domin adana wasu wasu na adana iyayensu to mu a nan wajen akwai wanda za ka samu yana da hali iya da dama kula da su amma wallahi rayuwarsu da suke yi ko dan aikin gidan shi bayan irin ko mai aiki ta gidan shi abincin da take ci da kulawar da yake bata baya ba iyayen shi ba ruwan shi da su ya shiga lamarin shi kuma wannan inda za ka bibiya rayuwar shi gabaki ɗaya ƙarhin iyayen da dukiyarsu da kominsu akan shi ta ƙari komi in suka yi bini-bini in suka samu ya za su yi su biya mai kaza ya za su yi su biya mai ya yi kaza ya za su yi su ɗauki wani shi ya yi kaza kullum tunanin suke ƙoƙarin da ake yi ya za a yi kai a ribi amma he ka a riban ka ƙare wa he ka zama ɗan bariki na ƙarya bakka san damuwa bakka san dairan jama'a idan ka zo wurinsu kana allah allah ka wuta wani wanda aka yi katari ma ana gari guda ne wanda ba sa gari guda sai gani sai wata uku wata hudu babu wani aiki kuma zai yi ma yana yin shi ne ala kurhin yana ji cewa kamar sun dame shi an matsa mashi ɗaya ne kake samu wanda kullum a tunanin shi a salar ɗin shi akwai fara ta iyayen shi wanda ya ware zai aika musu to kaga kai a matsayinka na musulmi wanda addininka ya tsara maka ya dora maka kuma ya wajabta maka cewa dole ka kula da iyayenka kai kamata a ce kar da kai wasa da wannan wajibin da yake kanka a ga example mai kyau a tare da kai a ga example mai kyau a tare da kai in su suna yi suna yin abin da suke ganin ita ce mahuta a gare su to mumi muka yi wanda zai kasance mahuta a gare mu duk wahalar da suka mana kai ka ringa cin basmati shinkawa basmati el kilo guda jika kabarsa da hatsi ya dawa wani da hankali ne wani ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi in zaka je likita likita mai tsara zaka su kuma basu layi ka ce ku je wa fitar mana ku shiga layi ta bakani duk da cewa a wani shirme da aka kawo aka sa na na prison and charge a cikin haka baka fasa an shar a aikinka na bariki sai a ce ma banda iyayenka daga matarka hidiyanka yau mu kula da iyayenka ba su kula mana su kuma wannan wanda aka saƙin da iyanka da matanka da kai su wannan iyan su za su girma kuma suka girma kai kuma karhinka ya ƙari suna bukata kai ka taimaka musu kai ɗan da suka rinka ɗaukar yauninka da aikin nasu kuma yanzu an rubuta an ce ayan in za su ɗauki wani a fesa an ce daban da kai a ciki kai duk wahalar da kai kai a banza kenan wannan tunani ne wannan a ya kamata a sake wannan abu mu sani cewa mu al'umma ce ta musulmi wanda Allah subhanahu wataala ya dora mata yawunan daukan iyayensu an sharci dole ne mutum ya dauki iyayen shi an sharci dole ɗauke wuninsu dole kula da su ya ƙi kuma allah ya kama shi tun a duniya allah zai warzaga rayuwar shi ya lalata ta bai da albarka komi kuma ya mutu ya shiga wuta babu wanda zai lalata rayuwar iyayen shi ya gama lahiya babu wanda zai ƙi kula da iyayen shi ya gama lahiya wallahi wuta zai shiga inda ya mutu bai tuba ba kuma ba zai albarka ba shi sa mata wanda suke kokarin wai sai sun raba miji da iyayen shi ai wahala yake musu karin shi zai kare a can wane ne wane ne ki ajiye hankalinki ki maido hankalinki cikin kwallowarki in ba su tana dawo ba kya samu ba in ba su adana ba ke ba kya samu ba ki same shi komi ya daidaita komi ya sabka an yi gida an yi waye an yi waye kin inda ba su adana da baki samu kuma ki sani idan kika ba da taimako wajen ya saba ma iyayen shi ki sani cewa kina rayuwa tare da tsinanne mara albarka gidanku ba zai albarka ba da ku da ɗin naku duka lalace da ku yana tunanin yake ki taimaka mushi wajen ya kula da iyayen shi in bai taimaka musu ki yi tsaye a kan shi gara ku rabu ina an wani mutumin da ba ruwan shi da iyayen shi ina an wani shi wani daɗi ne za ka sa a bakinka iyayenka ba su ji shi ba me za ka tamna a bakinka na jin daɗi ka ji ka ringa bubuɗiya a ce iyayenka su ba su tamna wani abu daɗin mi ga da shafi daɗin da aka jima kashi za ka je ka yi haba don haka wannan kabira ce babba saba ma iyayi malam ya ci gaba da cewa wa an ta in hamalta a zahuma rajauta mautahuma kun maƙalar lahu ta'ala wa ƙullahuma ƙaunar karima Allah ne yake magana da kanshi ce in zaka musu magana ka musu magana ta karrama saboda akwai wanda shi fata ke sai su ta yi saboda saboda ya gashi saboda ya gashi wallahi iyayenka in kashi da wutsari suke a kwance saboda ba su da lahiya ka zama ɗan da zai yi tsaye a kansu ya gyara su tas su ringa ƙamshi duk abin da suke bukata suna kwance ka kula ka musu ɗan lokaci ne ɗan kaɗan ayyama ma'adudat wallahi wannan abin da kai kakai tsammani ba komi ba ne wa ta sabu na hu haginan wa huwa inda Allah azim kana ganin ba komi ba ne wallahi babban abu kai kuma daraja za ka yi babba kuma sunna ce ta rayuwa abin da kai shi za a mata idan ka kyautata musu to zaka samu iyan da za su kyautata maka idan ka wulakanta su wallahi haka za ka wulakanta nawa ke da kai misali a gaban kowa ka ji an ce ga wani nan ga wata nan suna faɗa da mamatta ko ta zagi mamatta ko ta bugi mamatta sai ka ji an ce ta ma mamma haka ta ma uwe amma ana samu wanda ba su ma iyayensu komi ba kuma samu iyan da za su musu wannan amma mafi yawa ana samun waɗanda suke musu irin wannan cin mutuncin wani lokaci aljaza'u ne min jinsin amali to kada ka yi abin da kai ma yanka za su maka ciwon zuciya ka sheka Allah ka kula in kuma da kana yi ka maido hankalinka jikinka ka je ka nemi gafararsu kuma ka nemi Allah gafarta maka ka komo gadangadan wajen kula da su kyauta musu sama addu'o'i na alkhairi na albarka wallah ka sani baka sani ba so da yawa sun hana idan su barci kawai su daga hannu kawai su ce ya Allah dana Allah ba shi kasa wallahi ba ka taba sani ba sani kai so nawa ka cika dare kana salloli kawai me kake nema Allah gafarta ma iyaye na so nawa kai ka tambaye kanka mana su wanda suka yahi dubu Allah maka albarka Allah bude maka Allah maka za Allah maka za su yi azumi su zo shan ruwa ta kanar saboda kai dana na son kaza ya Allah ka mai kaza ya Allah ka bashi ya Allah ka kiyaye shi ya Allah ka mai kaza so ne su dauki ɗan canjin su su warware bakin zanen su meka su ce sadaka ce dana su sai hatsi su yi waina su ce dana ko diyana nawa kai so no kai haka to in baka yi baka yi kuma ka ringa yi kuma kullum ka yi wani daga cikin latija yake cewa shi idan ya ba da dala goma sadaka to a zicce shi wannan sadakai dala hudu ta mamman shi dala hudu ta baban shi elbi ce ta shi in ya mutu ce ɗin shi masu mai haka kullum ya ba da sadaka haka yake Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa waqfid lahumma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ka sabkar da fukafukai na jin kai na tausayi a gare su ka ringa musu addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wannan addu'a ba sai sun mutu ba da ransu rabbighfirli wa tub alayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ka dawwama da yin wannan addu'a ya Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka ji tausayi na lokacin da ina karami haka Allah subhanahu wataala ya ce mu ringa musu wannan addu'a da ransu ko sun mutu wannan ka saba ka saba da ita a bakinka kullum a bakinka in kama kanka addu'a Allah gafarta maka to su ma ka musu Allah gafarta musu rabbi gfirli wa liwalidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kullum ya kasance wannan ita ce a bakinka in sujada kai kai in ka kare sallah ne kai in kana istighfari ne kai kullun ka ringa musu a gobe kiyama za su ga wani tarin lada ya zo musu su ce wannan daga ina a ce addu'ar da ɗanka ne ke maka bistighfari wala da kalak ɗanka ne da yake roƙa maka gafara wannan shi ne sakamakon to kai allah taimake kai ma sai gana ka san maka Allah ke cewa a nishkuru li wali wali da yaka ilayyar musu ka gode mini kuma sai Allah ce ka gode ma iyayenka baka ga baka mamakin yanda Allah subhanahu wataala duk in yace ika za zai ce kuma kama iyaye wallahi matsayin su girma gare shi sati mai zawa za mu shiga hadisai da hikayoyi da wasu abubuwa wanda suka faru a aikace akan irin daraja ɗaukaka ta wa'anda suke bin iyayensu sau da ƙawa suke zubta musu da kuma irin walakanta da wa'anda suke walakanta iyayensu za mu gani a gaban sha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh